بسم الله الرحمن الرحيم فصل
فصل فصل هذا إن شاء الله نكاح الشغال أورا أورا من الشغال
وهو أن يزوج كل وليته in baka sai auren shiga da yadda shine auren auren an yi zaune da kullum kowanne ya aurar da وليته من العهد abin walikin sa da ahar ko to من min العهد ahar ta bane min ahar daga ɗayan al'ahara al'ahara.
ko ba musulai sai tana da abin wani sassa sani ina da abin wani sassa sai ka aura min taka a banza wasu ni ba mu zan bayar da sadaki kama ka ce aura mata taka a banza maimakon sadakin ni da hawa zan bayar sai ma biyu maimakon sadakin da zan bayar آه.
a bisa babu sadaki wannan shi ne ake kira auren sigari shi sa malam ya faɗi wannan wannan ya faɗi ne ɗaya daga cikin nau'o'in auren sigari domin shi auren sigari kala uku نعم akwai wajibin sigari akwai shari'in sigari akwai murakabin bainahu نعم shi wajibin sigari shine ka ce aura mun taka a ɗari ni kuma in aura ma ta ni ma a ɗari ko kuma aura mun taka a naira dubu matsalan yanzu da babu ɗari muna magana da jiyar na kwabo أيوة.
a cikin aura mun taka a naira dubu ni ma in aura ta ma ta a naira dubu مم.
shine wajibin shiga da kira kaga kai ka fita da zaki ni ma na fata ko kuma kai taka a naira dubu ni ta a naira dubu biyu. a duk dubu biyu yanzu ai da kai akalla da zaki bai مم.
ina akalla da zaki yanzu kafin ya kai ya zo wajen dubu bakwai yanzu kana ko to kaga in ka zaki ya zama kasar haka ne aure ne ka zaki ba نعم to in dai zan ce maka ka aura min ta kasa kasa da wannan dubu bakwai din da aka yi a yanki a yanzu نعم to aure ne ba مم.
to amma saboda darajar kai ka ambaci da zaki ni ma na ambaci da zaki نعم ba a kiɗan mata an fita a banza ba sai a kira wajen shiga ne نعم shi wannan malamai sai suka yi masa hukunci suka ce a ɗau- a ɓata auren saboda jina'i نعم amma ya tafi tafi adal jina'i da talaki idan yanzu baka riga an yi ta kuma tafa مم.
sai a ce to yanzu a mata talaki talakin ta nawa ne a kabla jina'i kai ba a ɓata sai a ɓata auren نعم in ba wanda ya riga ya taɓa amma idan har riga an taɓa masau sai a tabbatar da auren amma a kawo talakin da kuma sai a ce a- yanzu tala'a a talakin da za a ce a kawo ko wace sai a dubu darajar ta a ce kamar ita wannan yanzu matsayinta da kawayenta Mm.
da wani darajar ta a matsayinta wata yan wani ce mai hali ne da mutuwar cikin waɗannan kafin cikin darajar da zaki a nan yake إيه.
duk waɗannan sai a gara talakin da نعم duk kawai da kaga yin misali yayin da za a aure yin misali kan makaranta ai da mun kike da wasu kike da take ba ai makaranta ba Mm.
wanda kike ne suna kallon ai ko dai zaki za ka ba daidai ake Haka.
ji an duba kare da wannan sannan kuma a duba a ga misali a ita yan wani ne hadisi ne kike ne ko kuma a ita ita kace kuma ka batun wannan kike akwai wannan ana duba wannan bangaren ta kike a ce a duba a gani wannan abun shi za a mata sadaki kana kowace kaga sai an duba da nita wanda ta san kowace da muka ce sai a duba sadakin ta kaga sadakin ba lalle ne ba إيه.
to idan kafin a riga a tafi a shaɗi ne مم.
inda muka ambaci gudajin da ya kai gudajin da ya kamata shari'a ta ce zai ba إيه.
idan har an riga kowa ya riga fita su je to sai a ce to shi kenan yanzu an tabbatar da wannan auren inda an riga an yi tafi amma kowace a bata farkin da ya dace نعم idan ko ba a riga an tsara ba to sai a ce a bata aure kwata kwata نعم shi ya bata shi kamar bina'i kenan amma ya tabbata ba da bina'i da sadakin ɗanka نعم shi ne sadakun mutum نعم wannan shi ne wajen shigari نعم akwai shari'in shigari shi ne wanda malam ya faɗa نعم da tsuntsanin sigari kai ka aura mun taka a banza ba ta dace ni ma in aura ma tawa a banza ba ta dace kwata kwata ba wanda ya amince da su Mm.
wata kila da daɗin taka shine matsayin matsayin da daɗin tawa نعم wannan babu shi a shari'a مم.
an gane ko Mm.
to wannan shi shari'a a fata shi kabarin zina'i da ba'adar zina'i نعم in yi taɓin ko ba ku yi taɓin ba duk gaba ɗaya an bata wa نعم
wannan shi ne ɗari ku shiga شريف الشغال eh akwai mura sabon bayanan ma shi ne wanda ya yi kama da ɗaya daga cikin waɗannan نعم shi ɗaya fuskar kai ka ce aura min taka wato aura ma tawa kenan da sadaki sai ka faɗi sadakin amma sadakin amma wancan na farkon bai kai sadakin akalla mutum dubu bakwai yanzu ne akalla sadaki da aka ce ko مم.
to a ce bai kai dubu bakwai ba kace aura min taka a dubu biyar zan ba za ka ba da sadaki ni kuma ta ta- na ce kai mun kuma aura min amma wani ce ka sai kuma a banza ni ba zan ba mun faɗi sadaki ba إيه.
to kai ta haka tunda ka ambaci da zaki yanzu sai a gyaro ta don ka riga ka mutu sai a ce yanzu ya ba ka bada sadaki ba adal jina'i in arga ba arga an mutu sai نعم a duba sadakinta a mutuncin ta da sauran su a ce a bada sadaki lokacin da ba ambaci da zaki ba to kwata kwata a bata auren kabin jina'i da ba adal jina'i kaga in ka dubi na bangaren ka ya kama da wanka in ka dubi bangare na ya yi kama da شريف الشغال shirin shiga to shine ai kira mura kabin bai da wannan shine aure kala uku kenan na na shigari wanda amma malam shi sai duba wanda yake ala bata kawai yana inda bayan yana shi ne an aure mace ba an bincika da kwata kwata ba wannan fa ba wai sai mun yi mijiniya ba ko da misali kawai za na aure ɗan kawai a matsayin babu sadaki na ce to shi ke na za a bata kawai kawai yana inda ba an bincika kuma na mutum sadaki bai kai abin da shari'a ta yi shi ba za a bata idan an riga an ta umma ta a ba da sadaki mutum darajar idan ba ba ta ce ta ba kuma shi ke na bata amma kawai Asarakallah an bata wurin. Rima wurin da kofar mutum yi da sarki.
ai duk abin da shari'a an dai an ce a aure shari'a ta kalle shi ba zai jinta a yi aure
والمتأت mutu'a وهو المؤكد shi auren mutu'a shi ma haramun ne Na'am.
na shari'a. shi ne huwa kafi shi ne wanda aka yi wakati wani misali da ke zan yi aure shi nan da shekara kaza to ko shekara nawa ne ma da inda dai shari'a ana duba wakati ni da aure ana yin zane ya ba wakati أي to kawai aure ne ba kawai wani misali azumi ya kusa da shi to dan kana kaɗa mana goro da zai yi hannu da zai yi da zai yi aure tsakanin mu wannan bai shari'a ba ta yi malam
والسرية ana da auren sirriya wani ne auren sirriya Wallahi wani Wannan ba kusa wani sa'a sa ta lafi kai.
ma.
Ina yau shi ne a cikin sana auren nan amma ba da muni muni nan sai a gaya kowa to nan yana ba da yi da shi ba.
والنهارية na auren yana hariya wani ne وهو المشترك في هذا shi الزوجة abin jarɗin ta mutu ya zo mata da rana نهارا da ce ni ba za a auren nan ba amma ni yau ya ki ganin ba sai da rana kawai da dare ba za ki ganin ba باطل wata ila akwai hajiya tana ganin ta ga ba za ta bayyana ba to ba dilin wannan auren hadai ne wala
ويجب بدخول Mahar.
المهر duk wannan auren da muka faɗa in dai har an kai da sabon mace to sai an ba da sadaki kowanne in dai an kai da sabon mace Eh.
sai an ba da sadaki da na ba da auren نعم سامبياتا sai an biya da sadaki Eh.
ويسقط الحد kuma haji ya garaya نعم ba dama yanzu a ce Ya wani ce na haji bi- cewa na zina.
eh, tunda akwai yayi a zanzan aure ya shigo tsakani shi da auren da abu da Allah ويلحق الولد kuma an samu da hadan ya rasu da shi نعم
dan na sani an samu da
ويشترط في نكاه الحر a mata an samu tsaurin da horon an نعم sarkanta a cikin auren ta da ya auri ku yanga shi da shirin domin za a wuce yanzu rana a matsayin kankan na ya baya matsayin bawa yi da shi sa shirin ɗan a ce ka aure yanzu shi ya zama na farko adama ɗaurin da wani نعم mutum ya rasa zuciyar da zai aure ɗaɗan نعم وخوف العلف kuma yana jin tsoron zina lalle lalle yana ganin inda auren nan ba zina zai kuma sannan ba shi da zuciyar da zai aure ɗaɗan نعم وإسلامها kuma lalle ta zama musulma ce نعم domin ya zama bayan bayan ku yanzu ce kuma ga ta gajira a ga ɗan gajiran zai zama bawa kuma bawan kafiri ke
نعم ki sharadi lalle lalle ku yanzu masu ta zama idan ta zama ma ƴaƴa ilayya نعم haka ya zama hawa ɗaya ne musiba Hmm.
dan ka kawai bawa zai zama kin نعم amma ya zama ko bawa kuma kafiri idan ta zama kafira an ga abin ya zama hawa hawa sharadi dole ta zama musulmani مم.
ita wannan shirka
وعدم شبهة ملكها كلمة الرجل العلف da rashin nan na shubhan mulkin ta kuma نعم ya zama ita ku yanga da zaka aura ba ka rashin mulkin نعم da shi idan misali ɗanka yana da yanga to ai ana ganin ku yanga ma kamar ta akwai shubhan mulki نعم to wannan sai da akwai rashin wannan ya zama ba ku yanga ko irin ta kanka ba kuma ba ka نعم نعم كلمة الرجل العلف kamar ma ku yanga da abu da lara نعم misali ita ma ku yanga za ta auri ba مم.
ita ma wannan sai da karfa ita
ويرجو بتملك أهدهما الآخر ana baci ana bata aure da mallaka ɗaya daga cikin su idan ya mallaki ɗaya نعم misali bawa ne yake auren ku yanga sai aka ce an bashi ita shikenan wani aure ya baci نعم
wanda ya baka dama zuwa auren ki ne ya baka Eh, ya baka ita ya baka ita ku ta yanga zama baiwar ka misali eh na'am shi na auren ya baci ko da dan mutum da ya ya dan yi magana to idan ya yi nufin dama dan ya bata auren ne shi ka ji na ganin cewa na'am la ta yi wujudu da lil kurar ta ta na'am ba saboda samun nan na ya ta ta wuka cikin sa na'am bi
ji ji ko
babu babu wa'adi
to lawo ji ne eh
to shi ke na'am ba da samun nan na a raurar ya ha to ta cikin sa mhm misali a ce yana da yan gashi yana da kaya wanda yake da ita na'am wanda yake aure kuma sai ya zo ya aure kan nan
na'am
wannan ba za a ce aure ya baki ba saboda wannan na'am ko kuma lamu ji da wurin ta ta wurin ba samun wato ya karkashin sa ba kuma misali a ce yana auren ya ce bai wa yana auren ku tunan gata wani sai kuma wancan ɗin yake ya yanta to yanzu cewa ya yanta ta zama ya auren da kuma bai sace ba Eh.
sai dai kawai yanzu tana da ziyari in kana dama da ita ba ta zo na ƙarƙashin bawa ko za a ɓata auren kawai na'am Eh, amma dai auren ya ɓace ba haka nan na'am wallam tugunihi idan ba ta wada ta da shi ita mace ba ɗaya Allah lahul mazid to ta ɗawa ya tabbata da mugun shi na'am da wannan da ya auren ku yanga ina haka sai idan guda ɗaya ba ta wada ba ba ba ne gaba ya ƙara ba ɗaya
walau wani ila na arabi ko guda hudu ne ma zai yawa na'am inda dai an samu wata sharaɗin da muka faɗa adam ɗaure wurati ba wa bala kai islamu hadin in dai an samu wannan bayan aure bayan kuma sai gaba da wani bayan ya ƙara sama da haka
fa anta zawwaja hurratan idan ya faɗa ala amatin hamisa ku yanga jahilatan suna jahila ba ta sani ba ka bada da halin yaro to yari na gare ka za ta yi ba ta mutum ne yana auren ku yanga sai ya je ya auro ɗaya ya auro ɗaya ɗin nan ta zo amma da ta zo ita ba ta sani ba da ne gaya mata cewa ina auren ku eh sun sa cewa ni ba zan iya zama da ku yanga ba mm.
kasan mata da wannan wulakancin su ya da yana zama sun yi wani zama da yana mm.
da wata lahanin yaro mana بين الفسق kana ba ta aure wani kamar su gara ma su zauna ku نعم لا عالمة hawa yadda ta sani ba ta san dama yana auren ku yanzu ku ta aure نعم nan ba zancen fata ba ويباع هرائر الكتابية ana an hana ta ƴaƴa na nan da yi wato ƴaƴa ne na kiristoci ko yahuda nan in dai ƴaƴa ne ba ma yi ba ka iya aure
وهم بلغ به المرل wanda rashin lafiya ta isan masa حتى الحجر haƙi na iyaka ta ajiru wato lokacin da ya kare ya ce wannan ai ya ta mutum ma da ba za a iya wata mu'amala da ke kai ya kai ya fito wani abu ba يعني كا an hana shi yawon indiya ta wannan rashin lafiya نعم ba dama yawon saboda akwai intihal wari wari amma ana ganin zai in ya aure kamar ya shigo da wani tsari ne a cikin magada so yake wa magadansa mugunta Eh.
kawai ya kusa tafiya kawai ya kawo wata wata ya zama da lafiya cikin rauka zai shari'a ta ce ba ke ba فإن صح kai ya wanke kawai da banki ko كبر.
kafin shari'a da zai ta fata auren tabbata auren ya tabbata نعم in dama illa ta tafi مم. فإن فتح قبل البداية idan aka fata auren in kafin jina'i فلا to مهرة ba ta dace وبعده يلزم yanzu ya kace kamar ya kamata auren ta ba ta dai ba da hu in ku bayan an riga an tafi tana ke yanzu dole sai ya bada sadaki في ثلثه shi ma za a duba sadakin ne amma fi su a
نعم.
cikin sulusun sa domin abin ya zama kamar wasiya ita kuma wasiya farar cikin da sulus مم.
ita wasiya ba ta haura sulus نعم horatu ma za da annabi Allah ya zo da horatu duk abin da ya zama ya haura sulus sai magada suke su نعم to kamar wannan matar da ya auro kamar yanzu yau ne kawai ya ga dama yake na yi wasiya a cikin dukiya ta a ba wa wancan alakawai نعم kamar ma kal anan da kawai da abin da muka wasiya to wannan sadakin shi aka ce za a bata amma a cikin sulusun gadon su ne kawai ta dage shi kawai kamar wasiya مم. ولا ميراث للسيد babu gado bisa yi ka shi lafiyayyen nan نعم shi mu lafiyayyen ne ya auru illa mace ce lafiyayya ta auru namiji wanda yake mara lafiya Mara lafiya, eh.
ko kuma shi ne lafiyayyen ya auru mace mara lafiya dukkan nufi da shi lafiyayyen ne to ba zai gado ba نعم ولو برئ da ya warke bai almaridu Na.
kuma mara lafiyan da aka aura wanda shi ne mara lafiyan da ya warke لو ورثها من to السبيل shi kuma sai ya zo ya gado ko mina shi نعم sai ya gadi lafiyayyen zai iya gado amma shi ne ba zai gaji su ba yauwa amma da shi ne da aka auren wanda aka auren kuma namiji ne mara lafiya ya aure yanzu kuma sai wake sai za mutum sai kuma yanzu wata ba a tunanin za ta mutu ta mutu kuma sai ya gani نعم ita lafiya نعم ثم كل نكاح sannan duk aure أجمع المسلمون على wasu musulmi suka ذلك gamu a bisa fatin sa babu wani wanda yake kamar yanzu auren mutu ta biyar haka duk ba wani wanda ya sa da sabanin cewa a ya halitta aure ka فالفرقة فيه فصل to wannan auren za a rabu da ake faso jiki ba aure kawai yana yawa ba ta san ma da wannan auren ba jiki ba aure kawai abinda za a ce mutum نعم وما اختلف فيه idan ku ana sabani a cikin auren wa an ce mutum malamai sun ce ya halatta Eh.
wani kuma sun ce ya halatta kamar yanzu wanda ta harama da haji kaga auren da ya halatta ba to idan misali amma wani kuma malamai sun ce ya halatta tunda ana sabani a irin wannan ko kuma auren da ya wali wani sun ce ya halatta wani sun ce ya halatta ba نعم to tunda haka ne ana sabani a bisa wannan in za a bi dalagin in za a zo a ba ta auren cewa za a fasin bi dalagin نعم sai ki an saki saki daya abinda za a ci mutum bambanci da zanen fasin da ɗalakin da fasin da gara ɗalakin nan gaba shi wancan wanda aka ce miki ke ba auren nan inda zai je yau zai ya je fuska halatta ya aure ta to zai aure ta da kifiya uku zai aure نعم amma wannan wanda aka ce da an sake kuki ɗayan nan shi nan gaba idan ya zo yanzu kuma zai zo ya kuma auren ta da kifiya biyu zai aure ta
على قدرة. نعم Eh.
الحمد لله